والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba mai yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan wani godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin amincewa rayuwar mu ta kuma iso wannan rana ta asabar yau goma sha biyu ga watan bulkada a goma sha biyu ga watan almuharram shekara dubu daya da dubu hudu arba'in da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun sake haɗuwa wannan majalisi da muke karatu a wannan littafi na alwajis fi fiqhin sunnati wal kitab al aziz na Dr. Abdul Azim bin Badr ana roƙon Allah ta'ala ya saka mishi alkhairi muna za mu tashi yau kitabul ashriba bayan da ake magana akan at'ima kuma ga ashriba wasu sukan haɗe shi tare wasu kuma sukan raba tsakani bayan an ci sai a shako Allah ya ce kulu wa shrabu to an ci kuma sai a sha to shi ma sha ababen da ake sha su ma suna da irin nasu ladabi wanda musulunci ya tanadi a kiyaye yadda cin abinci aka ambaci wasu ladubba kafin da lokacin da da baya to sha shi ma yana ɗauke da wasu ladubba kamar yadda za mu ji insha Allah ya ce kitabul ashriba abinda ake nufi da ashriba ma ya shirabu wa insanu min alma abinda mutum yake sha ko ruwa ne واللبن ko nono والأسل ko zuma wa gairu zalika da makamantan irin waɗannan ababe dai wanda shari'a ta halatta daga cikin ababen da mutum zai iya sha kulluhu min ma an'ama Allahu bihi 'ala nas dukkanin waɗannan suna daga cikin abin da Allah madaukaki ya ni'ima da shi ne ga mutane da ma dabbobinsu ولذلك امتن عليهم به don haka nan ne Allah ya ni'imta bayi da ababen da ake sha wa amarahum bi shukrihi kuma ya umarni a gode ma Allah subhanahu wa ta'ala game da ababen da ya ba mutum ya sha yau a ce abinci zaka ci kuma babu ruwa to ya kake gani an shiga kunci akwai karkara a cikin duniya wanda za ka ga su Allah ya taƙaita musu ruwansu ruwan da kyar ake samu ruwa yana da tsada ƙwarai da gaske a wajensu ko ana aka kayan kaje kalahari suna daga cikin wajaje buƙwa a duniya inda suke da ƙarancin ruwa ƙwarai mutanen Allah kuma ya yi su yadda za su iya jure rashin ruwa sama da yadda ka yi za ka iya tun da Allah ne aje su a wajen sai sa tsarin su kuma za su iya jurewa wanda aka yi shi a wajen da ake da tsananin snow in ka kawo shi nan ya haɗu da 45 degrees ko 50 degrees a wasu wajajen irin abin nan kusa da sahara da zanna wallahi mutuwa sai mutu ba zai iya rayuwa a gun ba kamar kai ma yanzu an ɗauke ka a kai ka wani waje can ƙasashen turai in baka yi ba sai ka kai kashe sai dai kai ta zama a cikin ɗaki kana saka manya-manyan kaya to duk inda Allah ya ajiye mutane da wani yanayi a wajen sai kaga Allah ta'ala ya yi halittar jikinsu kuma tana iya jure wannan yanayi to ruwa dai yana daga cikin ni'ima da Allah ta'ala ya yi bayi da sauran nau'o'in abin da ake sha kamar yadda za mu ji Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul furqan وأنزلنا من السماء ماء طهورا linuhyiya bihi baldatan maitan wa nusqiyahu mimma khalaqna an'aman wa anasiya kathira Allah ya ce kuma mun saukar daga sama ma an ɗahura ruwa wanda yake mai sarki wannan aya take nuna duk ruwan sama mai sarki asalin ruwan sama idan ya sauka ruwa ne mai sarki a ce wa an zanna min samai ma an ɗahura me yasa Allah ta'ala ya saukar da shi linuhyiya bihi baldatan maita domin mu rayar da macaccen gari game da shi ne ake macaccen gari inda ya bushe waje ya bushe ya yi karaf a bushe sai Allah ta'ala sai saukar da ruwa sai ka ga ciyayi na fita in an yi shuka shuka sai ta fita kuma sai ka ji ita kanta yanayin ba atmosphere yanayi shi ma ya canza da ana garji sai ka ji kuma duniya ta yi sanyi ta yi daɗi linuhiya bihi baldatan baita wa nusqiyahu kuma domin in an rayar da ƙasa da za ta bushe kuma sai a shayar da shi wannan ruwan sama mimma khalaqana mu shayar da ababen da muka halitta an'aman ko dai dabbobi wa anasiya katsira da mutane ma da yawa a dalilin ruwan sama sai Allah kuma shayar da su da shi sai ka an samu kogi da kogi ya bushe ya janye sai mashekari kawai wani mashekarin ma sai kaga ya ja ainihin yayi ƙasa amma idan Allah ya zubar da ruwan sama kuma sai kaga kogi da ƙoramu suna ta farara sai kaga rafi ya ciccika dabbobi da suna shan wahala ne mashaya yanzu sun inda za su sha ƙauyuka kaga kududdubai sun cika ƙoramu sun cika a zamanin da babu rijiya ba famfo dan sai a dinga zuwa ana ta neman ruwa to kaga wannan ashe ni'ima ce Allah ta'ala ya mutane game da saukar musu da ruwa da ya daga sama wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace huwa alladhi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharabun wa minhu shajarun fihi tusimun shi Allah shine wanda ya saukar muku da ruwa daga sama lakum minhu sharabun kuna da abin sha daga jikinsa kukan diba ku sha wa minhu shajarun fi tusimun daga wannan ruwan ne kuma kuke samun bishiyoyi ko dukkan tsirai a ma'anar bishiya yake fihi tusimun wanda cikinsa ne kuke kiwon dabbobin sai da lokacin rani dabbobi suna yawo sun rasa abin kalaci kaga suna cin busasshen tashi ko toroso komai ma samu suke su ci kaga sun buce sun kekashe wasu ma sai ga suna damkar ƙasa suna lasa saboda babu abinci wadatacce ka ɗaure su a gida cewa abinci ba kowa zai iya ba sai wanda yake da wadata kana ƙoƙarin ci da kanka ya za ka yi dabba to amma da Allah ya saukar da ruwan sama sai ka ga yabanya ta fito ga tana sannan sai ga ciyayi sun fito ga su nan farcak ko ina dabbobi su je su ci kuma a ɗauro ciyawa a dawo da ita gida su sake ci shi akwai ni'ima a cikin ruwa da Allah ke shayar da mutane da ita da ma dabbobin su wannan duka yana ambatawa ne a babin ambata mana ni'ima game da ruwan da yake saukarwa وقال تعالى كما الله يتي har izuwa cikin surutun nahari fa'anzalna min as-sama'i ma'an fa'asqayna kumuhu cikin surutun hijr kan fa'anzalna min as-sama'i ma'an fa'asqayna kumuhu wa ma antum lahu bikhazini Allah yace kuma muka saukar muku da ruwa daga sama fa askaina kuma ku muka shayar da ku wannan ruwan wa ma antum lahu bi khazinin ku fa ba ku zan masu taskance shi ba dan ba ku sani rowar sa ba ko ba haka bane in Allah ya kawo hadari sai mutum ya ce kai wadancan garin ko wancan anguwar ba ma san su ko wancan garin ba ma san su ba mu tare ruwan nan kada sauka wajen su zai yiwu ko mutum ya hodin ɗin ruwa bai sai hodin ɗinsa abu na Allah yana bayar da shi ga jama'a ne ruwa sai sauko daga sama gashi ba wanda ya sai hana in an hana maka famfo an tona girmo ta zo ta yi abu ma amma aka ki an ku layuka a cikin gari da za ku sha ko kyashi ne ba ku sani ba ko keta ne wallahu alam to idan Allah ya aiko ruwan sama na ƙasa ne kake da iko a kansa wanda za ka tono shi ma limited iko takaitaccen iko amma na sama idan ya zo ko ina Allah sai zubar da kayan sama ma ai kamar haske ne rana idan ta fito akwai inda take zaɓa akwai wanda kuma ya isa ya ce zai hana rana ta haska wani waje zai yi ba amma ne ba sai su hana ku su samu ku ban A bayan ban A din ma su saka muku haraji haka kawai a dinga sun farfada muku kuɗi kawai na zalunci kuma kowa yana kallo an yi shiru kuma a tilasta ta muku biya kuma ka san baka sha ba kuma kowa ya yadda wannan wace irin ƙasa ne Allah shi da mu to kaga baka isa hana abinda Allah shi saka yace wa ma antum lahu bikhazin ba ku isa ku taskance ruwan ku yi rowarsa ku hana ma wani ba saboda Allah ne ya kyautarsa in yi niyan ba kowa kuma sai baya shi ne yawan yalwa ne da yawan kyauta wannan duka ababin ni'ima wa qala ta'ala kuma Allah ya faɗa har ila cikin suratul nahl wa inna lakum fil an'ami la ibra yanzu an ambaci ruwa domin ruwa shine mafificin abin sha wanda dan adam ya ku bukata to za a koma sauran abin sha kuma wanda shi ana samunsa ne ko ana shansa ne a bisa nishaɗi da cikan ni'ima da aka samu daga Allah Allah ce wa inna lakum fil an'ami lalle la ibra kuna da abin lura game da dabbobin ni'ima nau'o'in nan guda guda hudu ko da shanu da raƙuma da tumakai da awakai Allah ta'ala ya ce nusqikum mimma fi butunihi mukan shayar da ku daga abin da ke cikkunan waɗannan dabbobin min bayni farsin wa damin kuma abin da ake shayar da ku a tsakanin tumbi da jini yake fitowa tsakanin abinci wanda aka narka da jini ta nan ne kuma Allah ta'ala cikin hikimarsa yake tatsowa abin shan nan labanan sai zama madara kuma khalisan wacce take tacacciya sa'igal bisharbin mai daɗi ga wanda zai sha in ka samu nono asalin nono ba waken soya aka yi ba asalin nonon dabba sabo fresh bai tsami ba ka same shi kana sha akwai daɗin sha ga garɗi ga ɗan maiko maiko a ciki balle in yayi sanyi sai ka ji jikinka yayi dubi ni'ima ce daga sai ce sa'ila eh ne daɗin hadiya lisharu ne daga masu sha to ubangijinmu ya cancanci abu ne masa wa qala ta'ala anin nahali to za an tsallaka kuma daga madara an tsaye kofa wani abun sha Allah ya faɗa cikin surutun nahal har ilau ya kharuju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas da Allah ya ambata dangane da kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahl an tattakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajar wa mimma ya'rushun ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك سبلا Allah ta'ala ya nusa in an ce wahayi a nan wahayi ilhamin ma'ana Allah ya kimsa mata instinct ɗinta da Allah ya sanya mata ga abin da take yi kawai a bisa yadda Allah ya tsara mata kuma haka take yi ba wani yake nuna mata ba amma Allah ya sanya mata yadda za ta iya ganewa da kure a waje kaza. babban abin da ya saka zuma take mun mutum da ya sa turare saboda furanni suna da ƙanshi kuma ƙanshin furan yana daga cikin abin da ita Allah ya ba ta tsananin ƙarfin shekan abu yadda za ta iya detectin ɗinsa ta gane shi yana nesa to don haka daga nesa idan ta ji ƙanshin kure za ta iya tasowa don ita kure take sha nekta ɗin na shi ke tsotsa to idan ta ji wannan ƙanshi na turare ƙaddarawarta furanni ne a wajen so shi yasa daga nesa kawai sai ta taho in tana cikin kogo ne sai ta taho in tana kan bishiya ne sai ta taho sai ta rufe wajen mai turare da za ka shiru ka rabu da ita ta kewaya ka ta yi bu ta gane cewa ba shi bane tafiya za ta yi da gaske yake gaya ma amma kai kuma in ta zo ta yi bu musamman kusa da kunnen ka ko hanci sai ka kai hannu to ka tsokane ta yanzu da ka buge ta idan sarauniyar su ta fusata ta kai maka hari to ka shiga uku sai dai Allah ya kubutar da kai dan duk gaba ɗaya dirka za ka siya kanka sarauniya ta bata wa sarauniya rai ta taɓa ka to kaga wannan shine wahayin da Allah wahayin da Allah ya mata wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajar wa mimma ya'rushun aka sanya mata duwatsu ne bishiyoyi ne abinda ake shukawa duk ta samu wajen da za ta rika zama da haka sai take zama ita a ko'ina ta zauna a dutse ta zauna a bishiya ta zauna a kayan kogo ta zauna a duk abin da ta samu har gida ma kai in ka gina ita ta iya zuwa ta zauna a mutu ta yi sakar ta a wajen aka ce sun makuli min kulli samarat kuma dukkan ‘ya'yan itace in sun fidda fure ki je ki ci a jiki za ka ita ba wani ɗan fure in dai fure ne wanda ita ba za ta yi zuwa ta tsotsa ba to furanni kuma bishiyoyi ai a jikinsu magani yake ita kuma extract ɗinta take cira akwai abin da Allah yake nusar da ita shi take tsotsa ita matsayin abinci ne ba ita nata a matsayin abinci ne to idan ta tsotsa ta tsotsa kuma sai Allah ya sanya waɗannan nau'o'in abin da ta tsotsa sai taro a jiki shi ya saka ko a yanzu kimiyya ta nuna zuma wadda ta zauna a bisa tsarin da Allah ya yi ta ita ce zuma amma zuma wanda ake yi na kiwo aka sassanya mata wasu nau'o'in furanni to ai zaɓa mata aka yi alhali wancan kuma Allah ne ce ta je ta zaɓa kaga zaɓin Allah da wanda ɗan adam ya zaɓa mu zai zama ɗaya ba shi saka ita wannan zaka ji ta zuma ce ga ƙanshi ga daɗi amma idan ka duba idan aka je aka auna ta wata za a iya samun sigari da yawa a cikinta calorie asalin glucose ɗin za a iya samu a ciki alhali wacce ita ko bata da shi to Allah subhanahu wata'ala da ya mata wannan umarni ya kimsa ta a wannan sai Allah ya ce ya kharuju min butuniha shawabun kuma sai wani abun sha yake fita daga cikinta ita a matsayin ta zubar ne abubuwa ne da ita ba da bukata kawai ta zuba Allah yana da hikima fa yana son mu wallahi Allah yana son bayinsa kamar kai ne idan cikinka ya burtsar da iskar da baka so mai datti carbon dioxide to su kuma bishiyoyi tsirrai su kuma wannan carbon dioxide din suke bukata da haka su kuma sai su zuke ta kai kuma wanda kake bukata oxygen tacacciya su kuma shi suke fesawa shi suka wajen da yake da tsirrai yake da bishiyoyi da shuke-shuke iskar wajen ta fi daɗi a hanci ta fi daɗi a ciki saboda tacacciya ne to haka nan ita ma kudan zuma idan ta fitar ba bukata take na wannan abin da ta zubar ba wata da bukatarsa to amma sai Allah ta'ala ya ce kai kuma sharabun ne a wajenka abin sha ne mukhtalifun alwanuhu wanda kalarsa tana caccanjawa shi yasa sai kaga farar saka sai kaga jar saka wata ma baka za ka ganta wata kuma ka ganta ta yi ruwan kanwa kaloli ne kala kala mukhtalifun alwanuhu to ƙarin ni'ima bayan daɗin da zaka ji a baki sai Allah ta'ala ya ce fihi shifa'un linnas kaga ya kawo shi na kira ba a yi kaidi ga irin maganin da zuma take yi ba ba a masa iyaka ba dan har yanzu ma ba a gama ganewa magungunan da ke cikin ta ba tun da can malamai waɗanda suke masu ilimin ibbu sun yi bayanai kamar irin shekul islam ibn taymiya kamar irin qayyim jawziya cikin ibbun nabawi ya a ambaci bayanai dangane da hikimomi da malaman tafsiri dai magabata sun yi rubuce-rubuce da yawa da irin fa'idar da ake samu a jikin zuma zuma tunda Allah ce fihi shifa'un linnas kuma a yanzu ma kimiyyar zamani ta tabbatar da irin fa'idar da ake samu kuna waɗansu abubuwan da suke masu kama da cancer skin diseases an daɗe da ganewa ana yin maganinsu da ruwan zuma a ta shafa ruwan zuma kawai a ta shafa ruwan zuma to Allah ce ke shi fa'ul linnas kaga wannan wani nau'in abin sha ne wanda shi ma Allah ta'ala cikin ni'imarsa ya tana dama 'yan adam har dabbobi ma na sha wasu daga cikin dabbobi suna shan zuma sosai kamar dage baka kai shi san zuma ba wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki yace afara'aytumul ma'a alladhi tashrabu yanzu an sa komawa kan ruwa dan a nuna maka wajibcin yin godiya ga ruwan da aka baka da kuma sauran ababen sha afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun cikin suratul waqi'a shin ba ku ga ruwan da kuke sha ba ku dubi yadda ruwa yake ku dubi yadda Allah yake fitar muku da shi sai ke boho ruwa ya tabar tsowa to Allah ta'ala ce afara'aytum al-ma'a alladhi tashrabun ba ku ga ruwan da kuke sha ba a antum anzaltumuhu min al-muzni kuna kuke saukar da shi daga cikin giragizai al-muzni yana nufin as-sahab girgije ku kuke saukar da ruwa daga cikin giragizai da dai girgize dan ka shiga cikin girgije ba za ka ji ka jike ba kuma sai ka ratsa ta ciki ba ruwa za ka gani ba wani abu ne kawai mai kaman mai kaman hayaki amma kuma a cikinsa sai ka ga akwai ruwa mai yawan gaske kuma Allah ya zubar wa mutane to ku kuke zubar da ruwan daga cikin kuke zubo da shi daga sama daga cikin giragizai Allah ya ce amna hamil munzilun ko kuma mu ne muke saukarwa Allah kai kake saukarwa da ni'imarka da kudrarka to sai Allah ya ce launa sha'u inda mun ga dama la ja'alnahu ujajan ruwan da ke sauka a sama ba ya ce ma an dahura ba ka taba jin ruwan sama mai zarfi in ka ji ruwan sama test ɗinsa ya jansa wajen da ya zuba a kai ne ko abin da aka tara shi a ciki amma ruwa ne mai tsananin daɗi to sai Allah ya ce inda mun ga dama shi ruwan sama ja'alnahu ujajan sai mu sanya shi mai tsananin zarfi kamar ruwan Atlantic Ocean ba zai shawo ba tsananin zarfi da cutarwa a jiki in ka sha ya gigita ka salinity nan sai yayi tsananin yawa wanda zai iya maka illa jiki ba daɗi kuma baki don Allah ya gada ma sai sanya shi ma ya zama haka to da Allah ya sanya muku ruwan sama mai daɗi rijiyoyi ma za ku tona ku ji su masu daɗi in wata dama zartsi saboda wata level ɗinta da yi kai yadda ake so ko kuma tana wani waje da yanayin da ya abin nan yan geology duk sun san waɗannan bayanan nasu to za ka samu rijiya kuma mai tsananin daɗi ka ji an ce wannan rijiya daɗi ne da ita kamar ruwan angonu yana da daɗi da gaske duk rijiyar da aka tona za ka ji ruwan coyi to Allah ya ce inda ya gada ma sai ya sanya shi mai zarfi to da ya samu ruwa mai daɗi da har kuke iya sha bai zama kamar ruwan teku ba shi ne Allah ya ce falaula tashkurun don me yasa ba za ku gode wa Allah ba don me yasa ba za ku gode masa ba inda Allah ya hana mutane ruwa to ya za su dole ne sai ya ba su ganin damarsa ne ba su ni'imarsa ce ba su falalarsa ce to da ya cika wa mutane falala kuma ruwan ma sai ya ba su mai daɗi wanda bakinsa yake so har ma wai zaɓe za ka yi bakka sa wancan yana da kai wannan ruwan ba yana ɗan zartsi sai ka je ka samu wani mai daɗi coy sai ka sha to don me saba za a gode wa Allah shi duk lokacin da Allah ya ba wa mutane wata ni'ima abin da ake bukata a gode ma Allah subhanahu wataala a yadda shi da yayi wannan ni'imar kuma sai a dage wajen bauta masa kamar yadda ya umarni to wannan shi ne cikar godiya Allah ya ba mu ikon gode masa to da aka ambaci yadda nassin Qur'ani ya ambaci nau'o'in abin sha waɗanda babu ya su guda uku ruwa madara zuma ba abin sha kamar su ruwa a jikinsa rayuwa take waje an namin alma'i kulle shay'in hai duk wani abu mai rai da ruwa yake rayuwa ba abin da zai rayu babu ruwa a jikinsa ko bishiya ce in babu ruwa sai ta mutu duk wani abu mai rai da ruwa yake rayuwa to sai Allah ta'ala ya sanya muku ruwa babban ni'ima kuma ya sanya muku madara sa'idan lisharina abinci ne kuma kuma ya sa muku zuma abinci ne shi ma kana kuma sai sanya muku magani a ciki to wal asl fil ashrabati al hillu asalin tushe na duk abin da za a sha halal ne duk wani abin da za a sha abin da ake sha halal ne asalin sa sai wanda nassi ya keɓance ya ce haramun ne wanda nassi ya keɓe shi ya ce haramun ne to shi ne haram wannan shi ne asalin asalin kome halacci sai wanda nassi ya zo ya keɓe shi ya ce wannan haram ne to sai zama haram shi saka idan mutum ya ce kaza haram ne to sai a ce ina da binin ka saboda mu ne mun san asalin kome halal ne amma in ka ce haram ne mai biye dalilin ka to sai mutum ya ambata sai ce Allah ya ce kaza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza na haramta wannan sai ya ce in ji wannan dalili ne tabbatacce kaza ya zama haram fala ya haramu minha illa ma qama dalilu ala tahrimihi don haka mala yace ba abin da yake haramta daga abin da za a sha ko wani irin kuwa sai wanda dalili ya tabbata akan haramcinsa wa kasabaka bayani kuma ya gabata cikin kitabul hududi a cikin kitabul hudud a baya al kalamu anil khamri wa ma yulhaqu bihi batun da aka yi dangane da giya da hukuncin da aka jingina wata su ta wajen haramun ce da Allah ya ce fahal antum muntahun innamal khairu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dhikrillahi wa 'anis salah fahal antum muntahu to waɗannan ayoyi suka haramta giya suka haramta caca to bayani ya gabata wa yukrahu al-khalqu an haramta a garwaya baina akthar min anwa'in mimma yusaru sama da daya daga cikin nau'o'in abin da ake tatsansu a jikin 'ya'yan itace duk abin da ake sarrafa su daga cikin 'ya'yan itace a yi juice ɗinsu ko a yi wani abin da ake sha to makaruhi ne a haɗa wannan da wannan ba a so mun gani ana yin abin sha asir daga jikin inabi ana yi daga jikin dibino haka ne ko ana yi daga cikin wasu nau'o'in ƴaƴan itace to makaruhi ne juice din da aka yi shi abin shan da aka yi asir menene sunan juice ne asir da Hausa mu ce masa lamarje kawai eh lamarjan da aka yi shi daga jikin dibino ko lamarjan da aka yi shi daga jikin inabi to makaruhi ne ya haɗa su waje guda ɗaya garwa saboda me za a iya samun reaction abubuwa ne guda biyu daban-daban kowanne yana da chemical composition ɗinsa so haɗa sun nan zai iya ba da wani irin abu kuma za su iya zamanto yan ba isa ba sai su zamanto sun ba da wani gigita za su iya zama giya ba cewa na ce za su zama giya ba za su iya to sai ka karhanta ba a so a dinga hada asir da ake shi daga ƴaƴan itace mabambanta ka tamr wa zabib kaman dibino da kuma zabib zabib shine busasshen inabi a tamr busasshen dibino shine tamr wani hawin hima da abin da ya kama da su mimma ya asirun nasu daga abin da mutane suke yin lamurje da shi makhafata isra'i tahammur ilaihi don tsoron kada fermentation ya gaggauta gare su fermentation shine abu ya tsoma ya zama giya kada tsoma ka san dadda abu a ajiye shi tsuma ita take sa ya zama giya a yau gero idan ka sanya shi ba da shi ake burkutu ba da dawa ko gero ko dawa ba da shi ake burkutu ba shi dai wanda kake yin kunun zaki da shi kai kokon to menene yake sanya zuwan burkutu sarrafa da aka masa an bashi ya dade da ya dade kuma sai zamanto ya tsuma tsuman da ta wuce misali to sai aka sarrafa shi wajen dafa shin da ake yi kuma yadda zai zamanto kuma ya zama giya kowanne ma haka ne dubino ma haka ake masa inabi ma haka ake mata akwai wayin da ake yi da grapes akwai wanda ake yin su da dates kuma idan mutum ya sha buguwa zai giya ce larabawa da shi suke yin giya su a da nan ne su kun burkutu zai ayi da gero da dawa ko dacin muna ƙanana haya ko wani gidan burkutu nan kurkusa har kuma a kaɗa su suka tafi can kusan mashigar fmc din nan ba mako ta ko wani gidan burkutu a gun daga nan kurkusa ya tashi ba zan faɗa an gwar ba burkutu ne haka zaya kawai ga ta ana shanta agogo tana tafisa tana kumfa in za ka je ku za ku je gona yanzu a guje muke wucewa ta wajen saboda ba ma san gani an ce mana in kun je tun ku wuce a guje to ba a so abubuwan da aka yi su daga abin nan nau'o'i daban-daban kuma a garwaya su waje guda don gudun me gudun kas su iya zamantowa ta hammur ya shiga cikinsu su tsumar da za ta iya bugarwa da shi yasa sai a kiyaye ko kai yanzu misali ka kiyayi abubuwan da za ka samu masu shan abubuwan da ake kawowa na kwalba irin juice juice ɗin nan a ce maka wannan juice ne aka yi shi na na inabi wannan kuma juice ne na mangoro wannan kuma juice ne na sai ka mutum ya ce zai har hada su to makaruhi ne yin haka ba a ce haramun ba amma makaruhi ne me yasa zo makaruhi don gudun wancan amma in ana da tabbacin wancan ba zai faru ba to kar hancin ya kawo mun gane yace abin nan na'am wa katamr wa zabibi ko wani hawi imamin ma ya asiru nasu makhafata isra'i takammur ilayhi fa yashrabuhu wa huwa la yadri kada ya zamanto ya tsuma har ya zamanto giya mutum bai sani ba sai ya sha ka san ita giya ai tsuma-tsuma ce wadda ta tsuma da yawa mukurwa ɗaya ta ishe su sai kaga ta gigita su wadda ba ta tsuma sosai ba kuma sai a yi tasha to don haka ita giya abu zai iya zamantowa giya baka sani ba abin sha ya tsuma ya zama giya mutum bai sani ba da gaske idan ya sha kuma sai ji jikinsa ya ɗanyi nauyi kawai ya ji kaman gajiya ya kwanta kuma ya bacci bacci ne nauyi wanda bai saba yin sa ba to wannan alama ne na cewa abin da ya sha din nan ya soma takammur ya soma tsamai zama giya dan haka sai kiyayi yanayin da yasa har abin ya zama haka mun fahimta don haka giyar ba sai wanda aka riga aka doyin din da aka sa masa suna da tambari a jikin kwalbar ta ba عن جابر بن عبد الله تعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلق الزبيب والتمر النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا a lokacin da za a yi asir sai a haɗa zabib busasshen inabi wa tamr da busasshen dabino wal busr wa tamr ko kuma a haɗa sikin dabino da kuma busasshen sa kaga su nau'i ɗaya ne to kar a haɗa su guda kowanne idan za a yi asir ɗinsa a yi shi daban idan na inabi za ka yi na inabi idan na dubino ne yi na dubino busasshen dubino busasshen dubino inabi ɗanye ko kuma zabib wanda ya bushe kowanne daban-daban karka garwaya su shi na abin da ake nunawa nan bukhari da musulun suka rubuta wa inna ma na hannabi sallallahu alaihi wasallam an zalika ibn qudama yake ambatawa cikin muguni shi da ya nakalto wa inna ma nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanin yin hakan ne la illati isra'ihi ila sukr al muharram saboda in an yi hakan yakan yi gaugawan zama giya wadda aka haramta da wuri yake zama saboda za a samu kamar yadda an fata tadakuli na abin da ke jikin wannan da wannan abin da chemical components ɗinsu idan suka shiga juna to za su iya yin wani abu wanda ba a so yanzu misali kamar magani za ga likitoci sun sukan ce duk kowane magani za ka ga magani halal ne kuma za su ce maka wannan maganin jinya kaza ne wannan maganin jinya kaza to amma ko da kana tare da wannan jinyar da wannan jinyar akwai magungunan da likitoci sai su ce maka in dai likitan da ya san abin da yake ne ba a madin gari ba ne to sai su ce maka wannan kar ka haɗa shi da wannan ana yi ko ba a yi sai likita ya ce da wannan maganin da wannan maganin kar ka haɗa su me yasa ya ce kar ka haɗa kuma tabbas idan ka haɗa sun wani yanayi zai faru a jikinka wanda wani ma sai fita hankalinsa sai an ɗaibe shi an tafi da shi asibiti ana ta ƙoƙarin kama kama tukunna ka ga mutum cikin ikon Allah ya samu ya wani me yasa saboda abin da ke jikin wannan da abin da ke jikin wannan yanzu ne suka ba matsa sai suka ba da kuma wani abu wanda ba a so alhali inda ɗaiɗaikon su ne wannan aka sashi a lokacinsa daban wannan kuma sai a lokacin da aka ce wancan ya sassauta aka sa to sai ga kowanne kuma ya ba da fa'idar da ake bukata a jiki na waraka da ikon Allah. To kama haka ne suna. Saboda kowane abu da ka gani da Allah ya tsirar akwai sinadaransa da Allah ya kinsa masa a jikinsa. To wannan sinadari da wannan sinadari wani lokaci idan suka haɗu za a iya samun matsala. To shi da nan manzon Allah kimiyya yake gaya mana cewa kar a haɗa wannan da wannan. Saboda me kar a iya samun sinadaransa su garwaya watakila garwayan ya iya kai su zuwa da takammuri su zamanto sun tsuma sun zama giya ko mun kankantar giyantuwan da suka yi to zai zama haram to shine ibnu qudama yake karin bayani akai yace an hana ne saboda wannan fa idan lam yujad amma idan har ba za a samu wannan barazanar ba akan yi kuma ba a samu wannan barazana lam yathbitu tahrimu to haramcin bai tabbata ba kama annahu alaihi salamu na ha'anil intibabi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kada a yi intibab shine tsuma ‘ya'yan itace su zamanto juice ai da biyu da suke zuba shi ake a cikin kwantena in an sa shi a cikin kwantenarsa da ruwa sai a zuba masa ruwa wani za a zuba masa ruwa kaɗan sai ya kumbura sai kuma a zuba masa ruwa da yawa sai a dama a dama a dama a dama sai a tace kamar yadda kake yin zoɓanka ko matarka take ma a ɗaibo ganyen zoɓo sai a saka masa ruwa kaɗan ko sai ya tsuma ya tsuma duk abin jikinsa sinadaransa ya zuzzuba ya fuffuta ya fuffuta tukunna sai a tace wannan sai kuma a samu ruwa daban mai sanyi sai a haɗa sai kuma sassamu abubuwan da ake so a ɗan zuzzuba na siga da sauransu da abin ƙanshi sai a haɗa kuma sai a maka zoɓa mai daɗi ko sai kana sha to su ma haka suke yi sukan zuba da bilan ne to shi ne suke ce misali tsumi me ake kiransa da larabci ana ce da shi annabi shi ne tsumi annabi kama a ce tsimi ko lamurje ko abin da ya kama tsimi annabi haka larabawa suke ce da shi me ake nufi nabi ai daga annabazu ne annabazu shine watsawa wato za a ɗibo da biyun da sai a watsa su a cikin ruwa ko a watsa su a cikin abin da ake son a tsuma su sai kuma a zuba ruwa to shine idan ya tsuma aka tace abin sha ne mai daɗi sai a ce shi nabi to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kada a dinga watsa dabine a tsuma su ko daga abin da za a sha na halal fi auqiyatin muayyana a cikin waɗansu containers da aka ayyana sunayensu akwai wani hadisi na wasu da ake ce su wafdu abdul qais wafdu abdul qais da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun zo yin mubaya'a na musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam sai hana su akan wasu abubuwa guda hudu ya umarce su da wasu abubuwa guda hudu a ciki annabi ya ambata musu ababen da ya hana su nan duka containers ne ya ambaci sunayensu irin nasu na larabawa da suke amfani da shi kada ku dinga zuba dabinanku a cikin kaza ko inabinku a cikin kaza idan za ku yi tsimi da za ku rika sha me yasa annabi hana saboda su waɗannan containers din an riga an yi su ne yadda da wuri suke tsuma abin sama da bukata yadda har zai zama giya mun fahimta yanzu misali turawa sukan yi irin silos din nan irin babban abin nan za ga an yi shi wanda kamar ake zuba ƙato wanda da ake a gidan gona wanda ake so zuba hatsi da suwaye ko amfanin gona to su akwai wanda suke na musamman da giya suke yi shi kowanne kuma suna tsara shi gwargwadon irin zamanin da zai ɗauka da kuma irin tsumawar da zai yi kowanne suna yi don haka su sun san wanne ne za a zuba ya tsuma ta da wuri wanne ne kuma za a zuba ba zai tsuma ta da wuri ba kuma saboda shegantaka irin wannan yanzu ka samu wata kai shekara ɗari kaza ma kuma giyar tana na ciki kuma ana ta saida ta ba fa zuka ake ana sayarwa ba a aje kawai take ba wanda ya bude ta cinikinta kawai ake ana ce roi ba a kanta wai saboda in ta daɗe daɗe wanda take to ta famentin ta fi daɗe ta fi tsuma ta fi tsuma ta ga tana dan zulubi to akwai waɗansu daga cikin tuluna ba sai da zan fassara au'iya ba shi yasa an ce container shi yasa nake yawan yin turanci wani idan na lalamo hausan sai na rasa wacce kalma ce asalin zaka in nace ma tulu au'iya ba yana nufin tulu bane tulu yana sunan sa larabci in nace ma tukunya ba yana nufin tukunya bane in nace maka wani abin nan salka ba yana nufin salka bane amma yana nufin container ne kamar tuwa in sun ce container ma'ana duk waɗannan da na ambata za a iya ce musu container haka ne ko to kaga wani lokaci hausan yana da kunci to akwai irin waɗannan ababen da ake zuba abu a cikin su wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana nau'i kaza da kaza kamar yadda ya zo a cikin wancan hadisi na wafda abdul qais ya hana su ne da hadhihi illa saboda wannan dalilin saboda idan an zuba su a cikin irin waɗannan a a ce tulunan dan abin ya fi akwai sauran fahimta an hana su sakawa a cikin irin wannan nau'in tulunan ne domin yana gaugawan tsuma ya zama giya an lokaci kankani sai ya zama giya sun ma'amarahun da shirbi fi sannan daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni za su iya shan abu a ciki malam tujar haqiqatul iskar in har ba a samu cewa abinda suka zuba din ya zamanto giya ba idan sun zuba shi ba da dadewa ba sai suka fitar da shi kuma aka tabbatar bai zama giya ba to za a iya sha amma ya ce kasu yi ne saboda sakawa a cikin irin wannan yana gaggautar da abin ya zama giya mun fahimta to wannan shi ne wannan dai duka ana mana bayani ne dangane da garwaye ababen sha mabambanta wanda aka samu daga cikin 'ya'yan itace ko kuma haɗa 'ya'yan itace mabambanta domin a yi wani tsini ayyanan ne don gudun kada a sami iskari to bayan da aka yi wannan shimfiɗa da wannan ƙarin bayani sai kuma za a ambata mana ladubba na shan abin sha kamar yadda aka ambata mana ladubba na cin abinci adabu shurbi ladubba na shan abin sha daga cikin ladubba ladabi na farko an ya kula idza arada shurba bismillah haka ne ko komai in za a fara a fara da sunan Allah idan mutum zai sha to sai ce bismillah kan tsananin kishi ya kasɗe masa hankali har ya gaza yin bismillah a lokacin da zai sha idan kuma misali ya so muku ruwa ba sai ya tuna bai bismillah ba ya zai yi na sai ya yi irin yadda ake na cin abinci da muka karanta a baya bismillah fi awwalihi wa fi akhirihi an umar bin abi salama kala daga umar dan abu salama wanda ya tashi a gidan annabi kala yake cewa kuntu gulaman fi hijira rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasance yaro ne ina karami a cikin kulawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana yadi tadishu fi sahfa hannuna yana kekkewayawa a cikin akushi faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mini ya guda sallallahu ya kai yaro ka ambaci sunan Allah wa kul bi yaminika ka ci da hannunka na dama wa kul min ma yalika ka ci abin da ke gaban ka mun karanta wannan hadisi a baya ko to kaga kenan tunda aka umarni da ambata sunan Allah a cin abinci to ashirbu min babi auda saboda shi ashirbu tabi'un ne lil akal ko aka ce kulu washrabu qala al-imam an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah yake faɗa cikin sharh muslim wa tasmiyatu fi shurb al-ma bismillah da ba a yi in za a sha ruwa wal labani ko madara wal asali ko kuma zuma wal maraqi ko romo kasan su suna shan romo romo haka za a yi shi shurba abin sha ne sai a yi romo ku ne ba kwa yi al'adu da yawa suna yi yawan a yi romo mai ɗan ba mai kauri ke taɓar ba ana shan ta kawai haka a sha shurba ke almarak wadda wa'i ko kuma shan magani kar ka ɗauki magani kawai ka ka sha musamman magani na ruwa magani na ruwa ke faɗa ko in na ƙwaya ne kuma fa shi a matsayin ne yake a matsayin ci yake ko sha na? a matsayin ci yake ko sha tablet sha ne ai ba tauna shi kake ba duk da kuma gungun da ake tauna amma ba a taunawa haka sai an kora masa ne ruwa na ga shi yasa bahaushe ma ke cewa shan magani saboda shi bahaushe asali magani ruwa ne na ruwa yake bayarwa a da bai san tablet yawanci maganinsa shi ruwa ne to idan za a sha magani wasa'irin mashrubati da duk wani abu dai da za a sha nawawi yace ka tasmiyati ala ta'ami hukuncin bismillah ga abin da za a sha kaman hukuncin bismillah ne a abin da za a ci wa tahsulu tasmiyatu bi qawlihi bismillah kuma ita at-tasmiyar nan tana samuwa idan mutum yace bismillah ba a ce sai ka karasa ar-rahman rahim bismillah kawai ke ce ladabi na biyu an yi sharaba bi yaminihi ana so ka sha da hannunka na dama kamar yadda aka ba umarnin abinci da dama an abdullahi bin umar daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'kulanna ahadun minkum bi shimalihi kada ɗayan ku ya ci da hannunsa na hagu wala ya sharabanna bi haka da ya sha da ita kenan ko kwalma za ka sha abu a ciki ko kofi to sai ka sha da hannunka na dama fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu biha shaytan ne yake ci da hagun kuma yake sha da shi da ka wannan siffa ce ta shaytanu kaga bai kamata musulmi ya siffanta kansa da shaytan ba ladabi na uku an ya sharaba qa'ida ana so mutum in zai sha abin sha ya sha a zaune an abi sa'id bin khudri daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya yarda da shi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kala Annabi sallallahu wato yace annan Nabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam zajara an shurbi qa'iba Annabi ya tsawatar daga shan abin sha a tsaye wato karka sha abin sha in zaka sha abin sha karka sha a tsaye ka sha a zaune Imam Muslim ya kawo hadisi har ila wani hadisin da Muslim ya kawo an Abi Hurairah kala abu hurairata yake cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yashrabanna ahadun minkum qa'ima faman nasiya falyastaqi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ɗayan ku ya sha a tsaye kada ɗayan ku kaga wannan hali ne ko kada ɗayan ku ya sha a tsaye faman nasiya wanda ya manta ya sha a tsaye falyastaqi to ya haras da shi ya bido haraswa ya harar da shi hadithin imam muslim ya kawo wasu malamai suka ce wannan da aka bata falyasta kai din nan wato lil mubalaga ne mubalaga aka yi ba ana nufin cewa ya kakalo haraswa ne ba ita matsala ta shan abu a tsaye malamai sun yi ta bayani a kayansa saboda akwai hadisai ingantattu da suka tattaru da yawa malamai sun yi dogon bayanai a kayan wannan ita matsala wato misali an samu wani hadisi wanda bukhari da muslim sun kawo hadisi ne na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa sakaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min zamzama fa sharaba wa huwa qaimu na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan zamzam a hajjatul wada hajjin ban kwana da shekara ta tara karshen shekara ta tara na shayar da shi ruwan zamzam fasharaba kuma ya sha ruwan zamzam kuma huwa ka'imin kuma yana tsaye bukhari da muslim sun kawo hadisin daga abdullahi dan abbas kaga shi ya hakaito cewa shi ya shayar da annabi ta da cewa an samu sahabin da ya ce a'a annabi ya sha zamzama ne yana kan raƙuminsa to amma kuma nan abdullahi dan abbas ya ce shi ya shayar da annabi wanda ya aiki ashe ya fi sanin me ya faru haka ne ko akwai wanda imamun nasa'i ya rawaito shi ma hadisi a kayan wannan wanda ummul mu'minina Aisha Allah ya kara mata yarda matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda ke ingantacce imamun nasa'i ya rawaito take cewa رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قاعدا وقائما naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shan ruwa a tsaye kuma na ai a zaune kuma na ganshi yana sha a tsaye duk biyu tace ta ganci Imam Malik ibn Anas ya ruwaito a cikin muwatta har ilo daga cikin aikin sahabbai annahu balagahu da wannan siga ya kawo cewa bayani ya same shi ta hanyar Muhammad ibn Shahabin Zuhri anna Umara wa Aliyan wa Uthmana kanu yashrabuna qiyama Umar ibn Khattab da Ali ibn Abi Talib da Uthman ibn Affan sun kasance sukan sha abin sha a tsaye kuma shi ma ingantaccen isnadi ne ko shi wannan mawqufi ne a kayan aikin sahaba to matsalolin da suna da yawa da malamai suka ta dalilan suna da yawa da malamai suka tattauna da abubuwan da malamai suka ambata a kai wasu yin da'awan shafewa wancan hukuncin sha a baya a tsaye wasu sun ce a'a babu dalilin shafewa ai hadithin abdullahi dan abbasin ya zo ne a cikin ayyukan da annabi kusan ƙarshen rayuwarsa domin a hajjatul wada'i ne kuma gashi ya sha a tsaye don haka babu batun shafewa wancan hukunci da dai tattauna al-muhim abin da da suka tsaye a kai kamar abin da wato ibn al-qayyim al-jawziya ya fi karfafawa kamar yadda ya zo a cikin aulul ma'bud haka nan abin da shi ma nawawi ya karfafa a cikin shirin muslim shine cewa wannan hanin da ya zo da annabi ce la ya shiraban na ahadun minkum qa'ima nahayi tanzihin ne ba nahayi tahrimin ba shi ya saka shi imamu imamu muslim da zai kulla babi sai ya ambata babu karahati shurbi qa'ima babun karhancin shan abin sha a tsaye bai ce haramun ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallama bai sha abin sha a tsaye ba sai dan ya nuna maka halacci tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mafi yawan abin da aka shaida game da shi shine shan abazo baya sha a tsaye sai a zuwa amma irin waɗannan lokuta instances kamar ruwayan ummul mu'minina kamar ruwayan Abdullahi ibn Abbas an nuna cewa annabi ya sha a tsaye haka akwai ruwaya ta ummu sulaim ingantacciyar ruwaya ce ita ma ta ce manzon Allah ya kai musu ziyara a gidansu sai ya ga salka a rataye annabi sai ya je kunce bakin salkar ya sha ya sake daurewa sallallahu ya kawo musu ziyara gida ya ga salka a tsaye a rataye annabi kunce bakin ya sha da ya sha ya daure ta ce ita kuma har daga baya sai ta zo ta kama bakin inda annabin ya sha sai ta yanke sai ta ajiye a kasa suna tabarruki da abubuwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duka waɗannan annabi bai aikata ba sai ya nuna me ya nuna halaccin yin haka to amma mafi aikin sa da yafi aikatawa shi ne sha'azin abinda malamai suka insafi a cikin waɗannan a nassosi da suka inganta suka haɗa a tsakanin sai suka fi da hukunci cewa abinda ake bukata asali wanda musulunci ya furo shanja a mutane a kai shine duk shan da za ka yi ka sha azumi domin kamar yadda malamai suke bayani su imamu nawawi da sauransu ya fi ba wa mutum lafiya a jiki ya fi zama a cikinsa kuma ba zai cutar da shi ba kuma ya fi kewayawa a jikinsa da dai wasu abubuwa da yawa na ɗimbu da suka zazzayyana wanda shan ruwa a zaune yana taimakawa mutum ga lafiyar sama sannan kuma shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi yi kuma la'akari da waɗannan hadisai wanda har ma aka ce ya hana ya yi tsawa a kai kana kuma har ma annabi ya ce duk wanda ma ya sha ya yi mubalaga ya ce ya haras to kaga wannan ana nuna kenan ba a so sam mutum ya sha a tsaye allahumma illa idan uzuri na larura ya bujiro masa to ya halatta ya sha a tsaye ba ma a tsaye ba da ci da sha akan yi su har a tafi Ali ibn Abi Talib ya ce ya sha yana tafiya ya ce naga annabi yayi to amma irin hakan ya faru ne a bisa wata larura nadiran yake faruwa to haka idan irin wannan circumstance ya faru to mutum sai ya ci ya sha a tsaye ba laifi bane amma in har ba irin wannan larura ta bujiro wanda ba yadda za a yi a zauna ba to sha a zaman shi ne asali Allah ya shiga ta da mu hanyar mabambiciya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk